أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh muna yabo muna godiya ga Allah madauki da ya sare mana haduwa a wannan masallaci masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan marece na talata 16 ga watan ramadan a shekara ta 1445 a lissafin hijirar ma'aiki annabi mu muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma shine 26 ga watan uku a shekara ta 2024 a lissafin miladiya a yau za mu tashi a aya ta 95 da 96 insha Allah ta'ala kamar daga suratu an-nisa'i يقول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما الله مدعوكي ينا تقريري أنا ينا تبتد abin da yake ba tambaya ba ce ba magana kuma da take nuna raba ƙafa ba tabbataccen abu ne cewa la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim alqa'iduna sune waɗanda suke المتخلفون عن الجهاد waɗanda ba su aka yi jihadi ba su je ba wanda suka zauna shine alƙa'iduna wanda suna zaune a gida in an ce aka yi lafazin ko aka yi itilaƙin lafazin alƙo'ud baya nufin zama da mazauni da'iman a zaune zai ɗaukar kwanciya ma'anarsa dai rashin fita jihadi yawwa waɗanda suka zauna ba su je jihadi ba a hausa ma da larabci duk in an ce zaman a yana ɗaukar wannan ma'ana ba ya nufin lalle ka zauna akan benci ko akan dakalin kofar gidanku ko makamanci wani amma abin nufi an fita jihadi ban da kai to su waɗannan alƙa'idu na minal mu'minina amma fa daga cikin mumine ba munafikai ba yawwa alqa'iduna min almu'minina wannan tana da muhimmanci eh daga cikin muminai waɗanda suka zauna ba su je jihadi ba to ba su yi daidai da almujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ba matsayin su ɗaya ba wanda ya zauna bai fita ba ba daidai yake da wanda ya fita ƙasdan wata harrukan ya fita da niyya kuma ya aikata abin da ya motsa ya fita daga gida ya je aka yi jihadi da shi to wannan ba za su zama ɗaya ba mun fahimci wannan matakin farko kenan kafin istisna'i sai Allah ya ce ghayru ulil darari banda waɗanda suke ma'abuta larura ma'abuta wani uzuri na rashin lafiya da gurgu da makaho da makamantansu wani uzuri da zai hana mutum fita to su ma'ana kenan in su ne suka zauna ba su fita ba saboda wannan larurar to sun yi daidai da almujahiduna inda kun gane zancen amma asali alƙa'iduna waɗanda ba su fita ba da su da waɗanda suka fita suka yi jihadi to wannan ba daidai suke ba kuma wannan ina ga ba rikici a kansa a lafazin la yastawi nafiyu ne ko yawwa an yi amfani da fi'ili mudari'i kuma aka yi nafi cewa alƙa'iduna kuma wannan fa'ili ne a su mazauna daga cikin muminai wanda ba su je yaƙi ba darajarsu da matsayinsu a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala ba daidai ba ne da su da waɗanda suka fita da niyya kuma suka yi aikin jihadin bi amwalihim wa anfusihim suka ba da dukiyoyinsu kuma suka ba da rayukansu wanda ba shi da dukiya ya fita da niyyar in ma kisa ya zo kansa a kashe shi kaga ya sallama rayuwarsa wanda kuma ya ɗauki dukiya ya bayar ko bai fita ba ya ba da dukiyar ya kintsa wasu kaga ya bi amwalihim to ballantana waɗanda suka fita bi amwalihim wa anfusihim to ba daidai suke ba za mu dawo kan maganar gairu ulil barari wannan aya tana tabbatar da rashin daidaituwar mutane a matsayi a duniya haka a lahira don haka masu cewa addinin musulunci addini ne na equality akwai kuskure a wannan zance an gani? ai kun san equality a ce kowa daidai ne ba tare da lura da bambancin aiki wanda aikinsa ya ɗaga shi kaga ba daidai yake da wanda aikinsa ya dakirar da shi ba ko yawwa a sannan waɗanda suke maza da mata su ma ba daidai suke ba ko dama Allah ce mana walaisa zakaru kal unsa dan haka a ce da namiji da mace duk ɗaya ne wannan zancen ba zancen musulunci ba ne an gane yawwa a matsayinsu na bayi a gurin ubangiji wajen ɗora doka a iya faɗin wannan na taɓa yin wani tambihi zan ce a nan ina jin ko a darasinmu na igafatul lahafan ne cewa mafi yawa daga cikin sabubban matsalolin saɓani tsakanin musulmi musamman a wannan zamanin a matsala ce ta itilaki ko ba nan bane ne mai wa darasin suna da masu inkarinsa me ma'anin itilaki kawai mutum ya saki zance ba tare da ya ƙayyade shi da wani abu ba yanzu da cewa aka yi maza da mata matsayinsu ɗaya in ana zancen ɗora doka ne ko cewa kowa bawa ne a gaban ubangiji kuma kowa is accountable dangane da aikinsa za a zo a yi masa hisabi ta wannan mahangar sai a ce ɗaya ne amma in ta ɓangaren me ake ɗora musu ne da kuma ƙarfinsu da ɗabi'ar halittarsu da irin abin da kowa zai iya ɗauka to mun san ba iri ɗaya Allah yake ɗora musu ba ko sannan kuma ta ɓangaren daraja daraja a wurin ubangiji ka iya cewa shi ma kowa gwargwadon taƙawarsa ne to kaga in kowa za a yi aiki da taƙawar a yi hukunci kaga ba daraja ɗaya ba ne wannan kuma sawa'un maza da matan a tsakanin maza su kaɗai hakanan mata a tsakanin mata su kaɗai hakanan kuma tsakanin maza da mata duk inna akramakum indallahi mene atqakum ashe dai daraja ta wannan bangaren ita ma ba ɗaya ba ce to nan wace daraja ake nufi daraja ta matsayi a wurin ubangiji falala ɗaukaka mataki mataki wannan aya tana tabbatar mana cewa al'umma ko mutane gaba ɗaya ba matsayinsu ɗaya ba a gurin Allah wannan kuma shine asalin abin da musulunci ya sani ba a zuwa a ce kowa da kowa duk matsayin mu ɗaya a gurin Allah ai kai ka san ba matsayin ku ɗaya da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kai wanda ya ga manzon Allah ma ba matsayin ku ɗaya ba ballantana wanda yake nassoshi sun zo sun tabbata akan matsayinsa musamman kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam غير أولي الضرر akwai ƙira'a biyu a nan wasu sun karanta da gairu su ne masu ma'ana makaranta kamar da imam at-tabari yake kiransu ƙara'atu shine jam'in ƙare ƙara'atu al-kufati wal basrati dukkaninsu sun karanta da gairu غير أولي الضرر قرأت مكرنتا مكة دا مدينة دا شام سكما سو كرنتا غير دا استثنائي من أنت غير توصفة تلك القاعدون أنجاني لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر معناه waɗanda ba su je yaƙi ba suka zauna a gida daga cikin muminai in dai ba masu uzuri ba ne to ba daidai suke da almujahiduna in gane nan can yawwa wannan ghairun ko an karanta da raf'a ko an karanta da nasba ɗin duka istithna'i ne sai dai ka ce istithna'in daga me in an ce ghairu a asali dai duk da sifa ce ta alƙa'iduna to amma da ma'anar istisna'in a ciki tunda lafazin ghairu ya dullu ala al-istisna bal ai ghairu ma tana cikin hurufin istisna'i a larabci ko yawwa la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghairu uli ad-darari والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وأن والمجاهدون معطوفين أكن القاعدون yawwa shi yasa asali zaka fi fahimtar zancen kamar yadda ya zo dai a riwayar sababin nuzulin wannan aya an saukar da ita la yastawil qa'iduna min almu'minina wal mujahiduna sai abdullahi ko amr ibn ummi maktum yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mu irin mu kuma masu larura fa gani ni makaho ne bana gani sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka ji yayi shiru sai kuma yace zaid ibn sabit ya rubuta a takadda ko a katif an ce katif shine kafadar raƙumi kashin na raƙumi aka domin kun san yana da cikin abubuwan da ake rubutu a kansu a da to zaid ibn sabit sai aka umarce shi ya rubuta ghairu ulil darari ita ma Allah ya saukar da ita a lokacin kaga ma'ana an saukar da wannan kuma aka saukar da istisna'i cewa da masu zama da masu fita jihadi ba darajarsu ɗaya ba amma a cikin masu zaman banda masu uzuri ashe kenan masu uzuri za su zama daidai wa daida a daraja da falala da me almujahidu na fi sabilillah kun gane insha Allah wannan kuma shi ke kawo mu zuwa ga maganar mutum ya sulu ala أجر العمل وإن لم يفعله وإن لم يقم به بسبب نيته إذا كان معذورا أنجاني mutum yakan iya samun ladan wani aikin ko da bai aikata aikin ba sakamakon me saboda niyyarsa amma kuma uzuri ya hana shi ya aikata wannan aikin ai mun san hadisai da dama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana a irin wannan kamar da yake fadin inna fil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa wa hum ma'akum menene habasahumul udhr ai kun san wannan hadisi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita jihadi yake cewa lalle a madina akwai wasu mutane suna zaune a gida wanda babu wata wani fage da kuka yanke na tafiya babu kuma wani wato wani kwari da kuka bi ta cikinsa ma'ana babu wani guri dai da kuka je sai face suna tare da ku suna tare da ku da me da niyyarsu me ya faru ba ku gansu ba habasa humul uzuru uzuri ne ya tsaye da su a ce kenan hum ma'akum fin niyyati kuma wannan kaunuhum ma'akum fi niyyati yuhassilu lahum madha yuhassilu lahum an yusharikukum an yusharikukum fil ajri yawa kasancewa suna tare da ku a niyya to wannan yana samun musu a ce su zama sun yi tarayya da ku a ladan da za ku samu Allah da rahama yake kuma wannan yana nuna maka yana karfafa abin da ke karfafa kai ba wai wannan yake karfafa hadisi ba hadisin ke karfafa wannan manufa da muke zance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk mutumin da ya saba wani aiki ko na aikin alheri kun ga har jihadin na shigowa ciki in ya saba wata sallah wani wuridi da ya saba karanta alqur'ani da sallar dare sai rashin lafiya ta zo sai ta hana shi to abin da ya saba yi din nan wanda rashin lafiyar ya sa bai samu dama ba za a ba shi ladansa idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan idan mutum ya saba yin wani aiki sai rashin lafiya ta zo kai ne ka saba yin sallar dare kullum zaka tashi kai raka'a goma sha ɗaya kullum zaka tashi kai tara ko bakwai ko ka yi biyar ko ka yi uku ina ga tsaya nan ko ko har da ɗaya kullum ka saba za ka tashi ka yi to sai rashin lafiya sai ya same ka sai ka kasa yi ka kasa tashi kana kwance to da in kai sati uku a kwance Allah sauke in kai sati uku a kwance baka samu damar yin sallan nan da ka saba yi ba to a sati uku nan gaba ɗaya ana rubuta maka ladan wancan abin da ka saba yi kai Allah da rahama yake da Allah in ba Allah ba zai ma wannan ba ka yi ba fa amma ka samu ladan saboda Allah ya san ka saba kuma ya san zuciyarka kana so wani zaka ga in ya rasa damar aikin alheri har hawaye yake ko kamar da Allah madauki ba mu labarin waɗanda a cikin suratul tauba waɗanda suka kasa fita jihadi kuma ko wa a'yunuhum tafidu min ad-dami hazanan alla yunfiqu mimma alla yajidu mimma yunfiqu hazanan alla yajidu mimma yunfiqu na yawa alla yajidu ma yunfiqun afwan yawa a su waɗannan suna kuka suna zubda hawaye dan me dan ɓacin ran cewa ba su samu abin da za su bayar ba za ka samu wasu saboda sabo da san kuma alherin in ba su samu damar wani aiki ba har hawaye sukan zuba to waɗannan in aka tashi ba da lada da wanda suka yi aikin da su sai haɗa a ba su lada rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah samu dace shi yasa ake son kullum mutum ya kyautata niyyarsa ya zama cewa a babu wani abu a zuciyarsa in ba ya aikata aikin kirki ba to idan kana da kyakkyawan niyyar ko baka samu damar aikatawa ba sai ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya baka sakamakon waɗanda suke yi musamman in ka saba yi in ka saba yi kuma mun san dama hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi niyyar aikin kirki sai bai samu damar aikatawa ba ba ya fasa ba bai samu aikatawa ba za a rubuta masa ladansa to wannan daban shi wannan ana zancen wanda ya saba yi sai bai samu ya ci gaba da yi ba saboda uzuri rashin lafiya an gane to sai a bashi ladan wanda ya aikata to mu karasa wannan bayanin aya yace faddalallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja Allah maɗaukaki ya fifita almujahidin waɗanda suke yin jihadi bi amwalihim wa anfusihim da dukiyarsu da rayukansu ya fifita su alal na daraja daraja ya fifita su gwargwadon wata daraja alal qa'idin akan waɗanda suka zauna ba su je jihadi ba wannan dai kamar ka ce ta'kidi ne bayan nafiyul musawa sai kuma at-tafdil kuma a cikinsa akwai ta'kidi ko ba ku gane zancen ne ke ba na farko Allah ya ce ba daidai suke ba sai kuma Allah ya ce ya fifita wanda suka fita akan wanda suka zauna wannan ko ba a faɗa ba tun da aka yi nafiyin musawa ai za ka fahimci haka za ka yi idirakin cewa ba matsayinsu ɗaya ba tun da an faɗi ba daidai suke ba to amma sai aka fito aka ƙara aka ce Allah maɗauki ya ce wa faddalallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim sai ce alal qa'idina darajatan sai kuma ya ce wa kullum wa'ada Allahul husna dukkaninsu dai wanda suka zauna din da wanda suka duk Allah ya musu alƙawarin alhusna banda wanda suka ki ko yawwa banda wanda suka ki Allah subhanahu wataala ya yi musu alƙawarin alhusna sai kuma ya ƙara ya ce wa faddala Allahu almujahidina ala alqa'idina ajran azima ta wannan tafdilin ba na wasa bane a babin agun malaman aqida wannan mabahasi ne a mashhuri da malamai suke tattaunawa a kansa har rubuce-rubuce an yi masu yawa masu zurfi a kan wannan a ƙa'ida ta tafdili fifita wani abu a kan wani abu wa yake yi asali allah ne allah ya ce wane ya fi wane tunda in ana zancen fi a matsayin mai a wurin ubangiji ka ku ai wane ne ya fi cancantar ya ba da labarin waye ya fi wani in ba Allah ba an gane yawa mu yanzu a tsakaninmu za mu iya istihadi ce ni a kyautata zaton da nake wa wane ta fi wane ko wani istihadin ka ne amma a haƙiƙanin lamari Allah ne ya fi sanin wanda ya fi a zahiri da muke gani kamar da muka karanta ayar jiya wadda ta ɗora mana darasi mai muhimmanci akan amfani da zahiri mu tsaya iya zahiri abin da ya shafi haƙiƙanin lamari kuma dangane da hukunci akan mutane mu bar wa Allah kayansa kar ka shiga cikin aikin Allah to nan kuma a nuna mana cewa cewa wane ya fi wane kuma a wurin Allah to in ba Allah ba da manzan Allah sallallahu alaihi babu mai faɗin wannan ya zama ya dace an fahimci abu sai dai mai ta ijtihadi shi yasa da tafdilin ashkhasi da tafdilin al'azman da tafdilin al'amakin kun fahimci me nake nufi fifita mutane a ce wane ya fi wane da fifita zamani ko watanni ko ranaku wasu akan wasu da kuma fifita wasu wurare garuruwa bigire akan wani wuri to wannan baya tabbata sai da nassi haka kawai ba za ka buɗe baki ka ce birnin kudu ta fi katsina ba sai a ce in juwa in dai fi ɗin kana nufin me sai dai ka ce ta fi ƙauyenci ko yawwa sai dai me za ka ce in dai kana nufin fifiko a gun Allah to me za a ce wannan babu wanda zai faɗi wannan sai Allah amma Allah in ya faɗa ko a Qur'ani ko manzon Allah sun ya faɗa a hadisi dole ne yanzu mu karbi Makka ta fi ko ina ko Madina ta biyo bayanta an fahimci abun kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan in wani ya zo ya ce garin su ya fi maka garin su ko garin wani malamin sa ko makamancin wannan sai mu ce baka da dalili an fahimci abu saboda me cewa wuri kaza ya fi kowanne agun Allah mutum wane ya fi kowa agun Allah zamani kaza kamar watan Ramadan ya fi misali kowanne agun Allah yana buƙatar mai dalili in aka samu nassi to ba a karɓar kuma wata magana inda ba a faɗa ba shine za ka samu malamai suna talammusi ko su duba ƙara'i ko siffofi ko ayyuka da in mutum ne a ce a ko a zahiri wane ya fi wane to amma a wurin Allah ne ba a itilaki kamar yadda nake faɗa ɗazu yana cikin kuskure da kuma sababin saɓani a cikin al'umma mutum ya saki magana ba tare da ƙaidi ba ya ce duk maza sun fi mata ko ce duk mata sun fi maza an gane ko duk mutanen gari kaza sun fi mutanen gari kaza wannan duk ba a yin haka Allah ne kawai zai yi kuma zance ya zauna an fahimci abin yawwa kuma sannan ana son lokacin za ka irin wannan zance ko a babin istihadin ne to ka riƙa takaitawa kana tsuke kai narrowing perspective din da kake so ka faɗa ka ce in ta ɓangare kaza ne to kaza ya fi kaza in ta ɓangaren kaza ne kaza ya fi kaza kaga an san istihadin ka kake amma sakin kawai ka ce kaza ya fi kaza to wannan in ba nassi ne faɗa ba za a auka cikin kuskure ana ganewa yawa don haka addinin musulunci addini ne na me na adalci ba na equality ba yawa addini ne na justice na adalci kowa an ba shi matsayinsa inda ya dace da shi mace da matsayinta kuma matsayin da Allah ya bata babu wani addini da ya bata a duniya a tarihi duk wasu addinai duk wata fikira ina ce fikira ina nufin ideology ko demokrasi ko da sauran hanyoyi babu wata hanya da ta wa mace yanci da matsayi irin musulunci yau abinda demokrasi ya ba wa mace shine fitsara ko da tsirara ko da mene duka dai abinda za ku gani ai ba wani yanci ba wani yanci ba wani yanci yanci yana musulunci to me ma yanci tukuna ai matsalar ke dama a cikin wancan zancen da nake cewa mun taɓa yi na abin da ya shafi itilaki da kuma mun haɗa da maganar mustalahat akwai harbul mustalahat terminologies ne ake amfani su haka sai a ce hurriya yanci me ake nufi da yanci yanci daga me a ce an yi emancipating mutane daga me to me wani kangi suke ciki a musulunci da haka babu wani zancen yanci da demokrasi ya baiwa mace ba abin da aka bata illa abin nan fito da ita da ɗora ta a kan rudani da rudi da yaudarar ta yi tsammanin abin da haka yake alhali ba haka yake ba amma musulunci shine mata adalci ya wajabta a kula da ita 'yar gata ya wajabta a ci da ita tana zaune ya wajabta a ɗau nauyinta ya wajabta a yi mata adalci ku duba waɗanda ba musulmi ba yadda suke mu'amala da nasu matan matar da ba musulma ba ba ta fi shan wahala ba wahala ta je ta nemo da kanta ta je gona in kai kayi mamakin ma yadda za a ce masu irin wannan da hannun da jikin dukkanta ake kuma suna jin ma daɗin mai ake cewa mace ko ba haka bane sun kora su gona su ta wahala su kuma suna zaune a gindin bishiya ana shan giya galibi fa abin da aka samu kenan amma musulunci ya zo yace su zauna a gida wakar na fi buyuti kunna namijin nan ya je ya wahala ya nemo ya basu wata ake zuwa yanzu ake nuna musu cewa to ai mazan ne azzalumai ne ba sa yin abin da ya kamata a yi daidai na'am akwai wanda ba sa yi amma ai ba duka ba kuma wannan ba zai sa a tuhumi dokar musulunci da tsarin musulunci a shi ne ya jawo wannan ba muna da namu matsalolin na al'ada da gargajiya da sauransu wanda su suka sa mutane cikin irin waɗannan abubuwan amma ba musulunci ne ya zo da su ba inda rayuwar musulunci kowa zai ɗauka ya yi ai da ba ku ga matan a wannan irin yanayin ba da ake gani mafi yawa al'adu ne suka wa mutane katutu suka don kwafar da macen amma kuma aka tashi yaƙi sai a yaƙi dokokin addinin musulunci Allah ya tsare wannan dai yana cikin abubuwan rashin adalci kar mu yi nisa wannan ba shine maudu'in mu ba illa maganar maganar musawa addinin musulunci itlaqin cewa addinin musawa ne kuskure ne yawwa amma addinin me addinin justice ne addinin adalci ne addinin hikima ne duk abin da ka gani nan shine an sa shi a inda ya dace ne namiji ya kaza mace kuma ce kaza mace ta zauna ta yi tarbiyyar 'ya'yanta a gida in zarafi ya kama ba wani ne ya hana ta ce aikin ba amma wani irin aiki aikin da za ta iya tsare kanta a cikinsa da mutuncinta da sauransu yawwa amma in ba haka ba a kula da ita a samo mata duk abin da take bukata wannan shine aikin miji ya ba ta wurin zama ya ba ta sutura to dama me take nema galibin abin da ake nema yanzu za ka samu wasu suna aikin ma ana kula da su amma me suke suna aikin duk kuɗin da aka samu na albashin za a sa a dashi amma fa duk a biki yake kare ko ba haka bane ba zan ce duka ba na cire duka akwai masu taimakawa mazansu akwai ya kamata duk magana a riƙe mata adalci akwai mazan da suke sakaci da kula da matansu saboda sun ga matar tana aiki sai su bar mata wahala wannan gaskiya zalunci ne duk kuɗin mace wajibin namiji ya ci da ita ko ta fi shi kuɗi shi ne zai aikin da zai samo abin da zai ci da ita ta ajiye nata ko za ta fidda zakka in ta ga dama ta taimaka masa i za ta iya bashi ya halatta ta bashi zakkar amma ciyarwa aikinsa ne amma haka kawai mutum dan ya ga matarsa tana da wani source of income ko da ba aiki ba kawai shi kenan ya ɗauke wa kansa da 'ya'yan da ya haifa ba zai biya musu kuɗin makaranta ba ba zai kaza ba ba zai kaza ba a ce duk matar ce wannan irin al'adar ita take ziga matan su ji cewa ai wajibi su tashi su yi fighting for their right saboda ga wani ya danne musu a riƙa yin adalci musulunci umarni yayi da yin adalci bai taɓa umarni a yi zalunci ba don haka da Allah kar mu yi amfani da dokokin musulunci mu zalunci mata yawa kowa a bashi haƙƙinsa kamar yadda mata wajibi su ba mazajensu su ma haƙƙinsu to mu kyala wannan wata rana an zance ya sake dawowa kan maganar mata na san dai mun yi a baya ne mun yi maganar da ciyarwar da ɗaukar wanda mai duk a farkon surutun nisa'i in an koma za a ji yawwa to mu karasa magana akan wannan aya Allah madauki yace wa faddalallahu almujahidina ala alqa'idina ajran azima yace darajatin minhu wa maghfiratan darajoji matakai matakai madaukaka daga gare shi shi ma wannan akwai al-ishara ila inayatillah cewa Allah yana kula da abin da yace daraja kuma darajar minhu duk abin da aka ce ma daga Allah ai ka san akwai kulawa ta musamman da Allah ya biyo abu wa maghfiratan wa rahmatan da gafara da rahama su waɗannan suka samu su ne darajojin da Allah zai ba su waɗancan ba su samu ba wa kana Allahu ghafuran rahima Allah madaukaki mai ya siffantu siffa da'ima cewa shi mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai ne malam Abdulrahman ibn nasir bin sa'adi yana cewa la yastawi man jahada min almu'minina bi nafsihi wa malihi wa man lam yakhruj lil jihad wa lam yuqatil a'da Allah wanda duk ya fita daga cikin muminai da ransa da dukiyarsa ba zai zama daidai da wanda bai fita ga jihadi ba bai kuma yaƙi abokan gaba ba ففيه أولا آية أكوي الحث على الخروج للجهاد قديتر وأكم أبتاء جهادي والترغيب في ذلك يكون قديتر وادي أكم أي حكم والترهيب من التكاسل da tsoratarwa daga yin kafala wal qu'ud anhu min ghairi udhrin da kuma in fita ba tare da udhri ba wa amma ahlu darari amma ma'abuta wata cuta da udhri kalmaridi kamar mara lafiya wal a'ma wal a'raj kamar da Allah madauke faɗa suratul fatih ko laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal maridi haraj yawwa to kamar da Allah madauki ya ambata da marar lafiya da kuma makaho da gurgu shine al'araj gurgu wallazi la yajidu ma yatajahhazu bihi da kuma wanda abinda zai yi tafiyar ba shi da ita kuma ba a samu mai taimaka masa ba ya kasa sayan doki ko raƙumi takwabin da zai fita da shi babu ba a samu wanda ya bashi fadlu zahrin ba guntun abun hawa ƙari kenan ba a samu kuma wanda ya bashi makami ba kowa ya samu nasa shi bai samu ba kuma ba yadda zai yi to kaga shi ma yana cikin masu uzuri yana so ya fita musamman in ya zama wuri ne nesa kuma ba wuri ne da wani zai goyi wani ba in aka ce yanzu misali tafiya irin tafiyar ta buka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tafiya ta kilomita 700 daga madina to kaga wannan a ce za ka tafi a ƙafa a kaga ba zai yi ba dole ne a samu abin hawa to wanda bai samu ba wanda kuma bai samu wanda zai ba shi ba a kaga ya shiga cikin ma'abuta uzuri za a yi ilhaƙinsa da marasa lafiya da makafi da guragu an gane abu yawwa fa innahum laysu bi manzilatil qa'idina min ghairi udhri to su ba matsayin su daya da waɗanda suka zauna ba waɗanda ba su je yaƙin ba ba tare da uzuri ba faman kana min ulil barari wanda ya kasance yana cikin ma'abuta larura radiyan bi qu'udihi ko faman kana min ulil barari radiyan bi qu'udihi لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع ولا يحدث نفسه بذلك فإنه بمنزلة القاعد لغير عذره wanda ma'ana nan wanda yake yake yana cikin ulid darar din yana cikin masu matsala amma kuma zuciyarsa ta yadda ya zauna bai yi kudurin dama inda damar ma ya ce zai tafi ba la yanwil khuruj bai yi niyyar fitar ba fi sabilillahi laula wujudul mani ba tare da ba dan cewa akwai abin da ya hana shi shine wannan abdarar din ba yauwa haka kawai ba shi da lafiyar amma dama bai yi niyya ba wala yuhaddithu nafsahu bidhalika kuma zuciyarsa bata ma gaya masa ya kamata ya fita ba bai yi niyya ba fa innahu bi manzilati alqa'id li ghairi udhri to wannan shi hukuncin su daya da wanda ya zauna ba tare da udhri ba kun gane wannan shi ba a faɗa a nasin qur'ani ba istinbatin malam ne nan a maimaita ku fahimce shi ma'ana wanda yanzu ai mun gane wanda ya fita fi sabilillahi wa jahada wanda ya fita kuma wa jahada fi sabilillahi bi nafsihi wa malihi ɗaya kenan ko yawwa akwai kuma wanda ya zauna gaba ɗaya bai fita ba ba niyya ba kokari yawwa la qasdan la taharrukan mun gane na uku shine wanda ko in ce na uku shine wanda ya zo shi ma a nafsi wanda kuma yana son ya fitan zuciyarsa tana shauƙin ina ma da shi aka fita amma ba shi da lafiya amma makaho ne amma gurgu ne amma ba shi da abin da zai hau ko kayan yaƙi da zai fita da su babu to wannan shi kuma wani ajin ne daban to akwai kuma waɗanda suna cikin masu uzurin amma kuma zuciyarsa ko ɗas ba ta yi akan tana da niyyar zuwa ba ma'ana shi niyyar ce babu ga kuma uzurin yana da shi kwata-kwata zancen ma bai kawo a zuciyarsa yana da so ya je ba ba wai ma ni in rashin lafiyar ne ya hana shi ba dama can shi bai yi niyya ba baya sha'awar ya je to wannan ba za a ɗauke shi a bashi hukuncin waɗannan masu uzuri ba yanzu sanin wannan in ba Allah ba waye mai ikon su ne sai Allah na? eh sai mutum ya faɗa yawa in ba mutum faɗa yayi ba ai kaga babu yadda za a sani yawa cewa yana so ya je amma kuma yana da uzuri Allah ya samu dace ta yan uwa wallahi mu gyara niyya gyara niyyar ka yi ƙoƙari duk girman ɗan adam duk tsakaituwarsa duk ƙasƙancinka kada ya sa kai wani aiki don ka burge shi ko ka yi don shi ko don ya ji daɗi a kan abin da kake yi ka yi ƙoƙari kuma kanka kake ba ka yi don Allah duk abin da za ka yi ka yi don Allah wannan baya nufin ka zama mai tsauri mai tsanani mai kyamatar mutane da rashin ba su haƙƙinsu ko marar kunya ba haka ake nufi ba amma ka ji Allah ya fi girma a zuciyarka saboda kowa kar ka yi sha'awar ka burge wani a komai la a ilimi la a aiki la a sadaka la a komai kai kokari ka gyara zuciyarka Allah madaukaki yana kallon zuciyar nan kuma da ita ake aiki ai mun san hadisin dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila me qulubikum Allah madauki yana yana kallon zukatanku ne baya kallon jikinku da burgewa mutane da zancenku yawwa zance musamman ba shi ake kallo ba wani ya iya zance ya iya gyara shi amma kuma zuciyarsa ba haka take ba to ka zama mai kyakkyawar zuciya shine za ka fita yanzu kaga nan ana magana akan waɗanda suna da uzurin zahiri ma in ka gan za su ce a ku zaman ku ba komai to shi a zuciyarsa duk da an bashi uzuri ba ya sha'awar maji ba shi da niyya to shi ake faɗa wannan ba ka cikin waɗancan wa man kana aziman alal khuruji wanda kuma yake da ƙudiri da azama a kan fitar fi sabilillah zai je a jihadi laula wujudul mani' ba dan dai yana cikin masu uzuri ba ya tamanna zalika zaka samu yana burin ina ma a ce kalau yake fita wa yuhaddithu bihi nafsahu kuma yana baiwa zuciyarsa labarin kai ina sha'awar a ce wannan abu an yi da ni ba na son a bar ni a baya fa innahu bi manzilati man kharaja lil jihadi to wannan shine wanda matsayinsa ɗaya da wanda ya fita an gane yawwa man kharaja qasdan wa taharrukan ko wa man lam yakhruj ko mene taharrukan la qasdan waɗannan da kuma me da kuma wanne wanda kuma lam ya la qasdan wala taharrukan to ba su ba waɗanda suke da daraja ɗaya a gun Allah su ne waɗanda suna son su fita da niyya amma kuma ba su fitan ba saboda ba su da hali to daidai suke da waɗanda da niyyarsu da kuma motsinsu sun fita an gane yawwa wanda kuma yake da uzurin yake da niyyar an gane kuma ba shi da halin da zai fita to wannan shi ma daidai yake da waɗancan saboda rashin hali amma wanda ba shi da niyyar kwata-kwata ko da akwai uzuri to shi kuma ba za a haɗa shi da masu uzuri da za a ba su ladan ko da ba su fita ba saboda mai zuciyarsa dama ba ta so abin ba haka wallahi ka so alheri ka so yin alheri kada ka yi aikin alheri saboda taritsa da kai kun gane zance na ni yauwa abin da zai an gizo ka ka aikata abu to ya zama neman ladan Allah ne ka yi ƙoƙari a koyaushe kuma ka sabunta niyyarka ka jaddada ta ko masallaci za ka fito sallar la'asar kuma ka zauna ka yi karatun alkur'ani ko ka saurari abin nan bayanin alkur'ani to ka fito da wannan niyyar sai ka samu ladan duk abin da ka aikata ina zu ba sai ka faɗa ba ya Allah na waitu kaza da kaza duk mun san wannan ba shi ne amma zuciyarka ta taho ina so in samu fa'idar alqur'anin nan in ji kaza in ji kaza to sai kaga ka samu lada amma kana ta motsi haka kawai ba tare da niyya ba wala muna hasarar abubuwa da yawa kun gane zance na ina jin dai insha Allah Allah ce muke har da ni baki daya yace li annan niyya fa innahu bi manzilati man kharaja lil jihad لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل domin kuwa ita niyya yankakkiya wadda ba tantama a cikinta idan abin da ake iko a kansa na ƙauli ko fi'ili ya haɗu da ita an fahimta yawwa yunazzalu sahibuha to shi mai wannan niyyar za a ba shi matsayin manzilatal fa'il kamar wanda ya aikata ne an fahimci abu ya yi niyya wadda ga shiri da komai amma ba shi da dama ba shi da lafiya ƙila tun kafin a fita jihadin ya tattalin doki ya tattalin raƙumi ya kayan yaƙi da komai ana cewa gobe a fito sai ga rashin lafiya kaga niyyarsa wata iri ce jazima ce kuma sannan ga shirin a yi isti'idadi ko da ƙauli kawai ya faɗa cewa yana da niyya sannan kuma a ce ma ga fi'ili to amma ga uzuri ya zo to ana ɗaukarsa daidai yake da wanda ya aiki wannan ƙa'idar an fito da ita ne daga ina daga wannan ayar yawwa an fito da ita daga wannan ayar ثم صرح تعالى بتفضيل المجاهدين على القائدين بالدرجة sannan Allah maɗauki ya sarraha ya fito ƙuru-ƙuru ya bayanin cewa ya fifita almujahidina alal qa'idina ta ɓangaren darajarsu ai arrif'a ana nufin ɗaukaka da matsayi a wurin Allah wa haza tafdilun ala wajhil ijmali wannan fifitawa ce a dunkule thumma sarraha bidhalika ala wajhi tafsili sannan a cikin gefen jumlar da ta biyo bayan wannan ayar sai bayanin daki-daki yauwa a farko dama ya yi nafiyu musawa babu ba daidai suke ba sai kuma ya fifita sannan kuma ya fifita a daraja sai kuma ya fifita a wajen matsayi daban-daban na gafara da rahama da sauransu Allah ya fi kowa iya zance ثم صرح بذلك على وجه التفصيل ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم ya musu alkawarin gafara daga gare shi war rahmatin lati tashtamilu ala husuli kulli khairi da kuma rahamar da take kunshe da wato samuwar dukkan alheri wan difa'i kulli sharrin da kuma wato tunkudewar ko turewar ko kawarwar wato kawuwar kowane irin sharri ma'ana wannan ita ce rahamar da ta kunshi dukkan alheri su samu dukkan sharri kuma a tunkuɗe musu me ya kai wannan daraja babu abin da ya kai wannan daraja Allah ba mu ikon samun wannan daraja malam yace wa darajatu allati fassalaha annabi sallallahu alaihi wa sallam bil hadith thabit anhu fi sahihain akwai darajoji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kuru-kuru ya bayyana su kuma daki-daki wanda suka zo a hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake a cikin bukhari da muslim anna fil jannati مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله الجنة كون فوق الجنة ما كده ba matsayi ɗaya bane matsayi daban-daban yawwa kowa da matsayinsa akwai na ƙasa can akwai na hanya zuwa tsakiya ko akwai na tsakiya akwai na saman tsakiya na kusa-kusa kenan akwai kuma na can sama kusa-kusa ina nufin kusa da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi da daɗi za a ce kana dama mun tabbata a ƙasa muke ko ba haka wani amma ko cewa aka yi kana jiyowa ƙanshin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na sahabbai ai ba ƙaramin daraja ne da kai wallahi mu nemi saman nan kuma za ka iya fa za ka iya su waɗannan darajat ɗin ya kamata ku gane al'aslu fi dukulin jannati mun sani kama sabata fil ahadisi menene fadlullahi wa rahmati ko ba haka bane falalar Allah sai da rahama ta bangaren sababi akwai sababi kuma akwai ta bangaren falala kai da shiga aljannar asali Allah ne ke determining amma an sa sababi menene sababi aiki to wannan aikin da zai zama sababi kuma shi sababi idza tawaffara waktamala an gane za a sa ran za a samu jaza'i to amma kuma kad ya takallaf zai yiwu kuma ba za a samu ba gwargwadon abin da hukuncin ɗan adam yake a gun ubangijinsa an fahimci wannan to amma shi sababin in babu shi ta asali in ba ka yi aikin komai ba kwata-kwata a ce mutum ba shi da aikin komai to kuma sai a koma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam ya'mal khairan qattu ko in khairan din hadda maganar imani a ciki kuma kaga akwai matsala ko ba haka bane amma in dai akwai base na imani kana da shi a zuciya to ana sa ran za a samu rahamar Allah to amma shi abin da ya shafi zama a aljanna ana determining matakinsa ne gwargwadon aiki shi asalin shiga aljannan ne rahamar Allah amma matakin da zaka kai a aljannar an gane to aikinka ne kun gane wannan ashe kenan karka ce ya Allah mu ko ina ma a samu addu'a fa kake yi Allah kuma yana son ka roƙi mafi sama wanda kuke cewa ko da Hausa in za ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban masaki duk da abin da za ka ɗauka ya fi ƙarfin masaki masaki me za ka yi da masaki iyakai za ka yi ɗauka wannan abin ba ɗauka za a yi ba rahamar Allah ce kawai a buɗe a ce ga ta je ka shiga kawai kai ta budin budumarka a ciki muna roƙon Allah samu a ciki fil firdausil a'la to shi wannan jerin da za a yi shine gurgudan aiki kamar yadda walittaka da za a ce wani waliyi ne shi ma gurgudan aiki ne ba zaɓe ba ne annubuwa da arrisala ita ce zaɓe Allah ne ke zaɓa ko Allahu ya ji alu yastafi min al-ma'a Allahu ya ji alu risalatahu ko Allahu a'lamu haitu yaj'alu risalata yawwa sannan kuma Allahu yasfafi min almalaikati rusulan wa min an-nas to kaga istifa'i ne Allah yana zabar daga cikin mala'iku ya zabi manzanni wa min an-nas haka daga mutane manzanni yana zabar wasu su mala'ika Jibril ya tura su zuwa wajen alakarsa da dan adam sannan su kuma mutane a junansu ba kowa da kowa bane zabe ake a zabi annabawa da manzanni to amma walittaka a ce wani waliyin Allah ne to shi kuma gwargwadon aiki ne yawa effort ne put the effort ka zauna ka ga ka bauta wa Allah da niyya mai kyau ko da da niyyar ka zama wali ne ai dama abin da ake so kenan ba ba riya bace wannan ita ce ainihin ikhlasin ya Allah kana bautawa wa Allah dan ka zama wali waliyin dama ai nawa ai nasa ne yawa kuma shi ya san zuciyarka da aka ka bauta masa ka gyara zuciyarka ka tsarkake zuciyarka ka yi aiki kuma mun san matakin zama wali shine me tsaye da farilla yawwa tsaye da farilla farko a ganka a aikata farilla sannan kuma ka ƙara da na filfili ka tsarkake zuciyarka ka nisanci dukkan abin da yake haramun ne kai halal ɗin da za ta rage mutunci a gun waliyi ita ma menene abun neman ya batta ne to ballantana Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu a cikin salihan bayinsa kar ku ce har lokacin yayi ba za mu karasa ba ina ne muke ya ai mun gama wannan hadisin ko cewa a cikin aljanna ai ba mu fasara ba to ko fasara sa sai mu tsaya ko biyar to za mu iya gamawa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da a cikin as-sahihain anna fil jannati mi'ata daraja mi'ata darajatin zai zama ko yawwa anna fil jannati mi'ata darajati a cikin aljanna akwai daraja daraja guda ɗari mataki mataki steps steps guda ɗari ma baina kulli darajatai ne tsakanin kowace ɗaya da ɗayar nawa ne kama baina sama'i wal ard kamar tsakanin sama da ƙasa la ilaha illallah za a je kan shin kuwa akwai nisa sosai akwai nisa akwai nisa sosai Allah kyauta ya Allah muna roƙon rahamarka Allah ka sanya mu zama mu samu mu zama cikin waɗanda za su samu wannan rahama ba saboda mun cancanta ba amma sai dai don rahamar ka ya Allah to kowace ɗaya tsakaninta da ɗayar distance ɗin da ke tsakani kamar sama da ƙasa waye san tsakanin disan sama da ƙasa ko nasa ba su sani ba ko masu idan kwakwale-kwakwale da hange-hange yau sun gano kaza gobe sun gano kaza ba su san distance da ke tsakanin sama da ƙasa ba yau to Allah ne kawai ya sani to kuma akwai irin wannan matakin steps guda ɗari guda ɗari duka in waɗannan 'yan wannan gidan ne to 'yan wancan gidan da ke gun wannan gidan suna can tsakaninsu da su kamar sama da ƙasa 'yan sama da su suna can ‘yan sama da su suna can kai lamarin Allah malam ya fi ƙarfin wasa Allah samu a cikin aljanna yace to wa hadha yawa yace a'addaha Allah Allah ya yi tattalin waɗannan lil mujahidin fi sabilihi kun ji wani sabon zance ba fa wai asalin darajojin aljannan ne gaba ɗaya iyakarsu kaza ba kamar hadisin inna lillahi tis'atan wa tis'in nasban ne an gane ka ɗauko shi kamar yadda fassarar sa take ko ai mun san fassarar sa ina jin kowa anan ya sani yawwa Allah a cikin sunayensa akwai wasu tis'in da tara waɗanda in mutum ya rike su ya haddace ya aiki da su to zai shiga aljanna wani shine fassarar hadisin ba ana nufin sunayen Allah guda 99 bane to haka nan akwai darajoji guda ɗari da Allah ya tattalinsu domin mujahidai wannan na mujahidan ne tsakanin ɗaya da ɗaya kamar bainar sama'i wal ardi to ina na masu azumi ina na masu sallah ina ko sauran masu aiki wannan lamari kuma sai ubangiji ya Allah muna roƙonka Allah kai mana rahama Allah ka sanya mu aljanna duk abin da ɗan adam yake so ya samu na alheri a wurinka ya Allah muna fata Allah ka bamu ya Allah ka ɗora mu akan tafarkin da zai sa mu samu aikin kirkin da za mu aikata da za ka ji kanmu ka sanya mu aljanna a sababinsa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما سوني من الدعاء دامه sun nema a yi musu da waɗanda suka ɓata ba a gani ba wani bawan Allah ya fita ba a gan shi ba ba sai an faɗi garin ba muna roƙon Allah maɗaukaki ya dawo da shi Allah ya dawo da shi haka ne wanda kuma Allah ya dawo da su Allah ya ba su lafiya Allah ƙara tsare su daga duk wata fitina wannan fitintunu da suke yawan aukuwa kuma Allah ya dakatar mana da su Allah ya kintsa mana samarinmu Allah ya ɗora su akan tafarki madaidaici وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم